عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان الله الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله da izinin Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai suna sharhu qatrin nada wa balli sada wanda babban malami ah, Abu Abdullah Jamaluddin ibn Hisham al-Ansari ya rubuta kuma Allah shi mishi rahma to da zina zo zan duba ku- zan duba dan muraja kuma sai na rasa inda muke amma Allah sadi kun kiyaye
إن شاء الله inna wa akhwati hani a nawasiko
إذا متشمع النبي رحمه الله
to ma an nafiya li jinsi
آه من إن أو إنني inna wa akhwati hako to masha Allah الثاني إن و... إن وأن لتوكيدي هكني to to kada mu manta inna da anna harufa ne waɗanda ake amfani da su da- domin taukidi kuma sukan shiga mu mutada da khabar ko mana ibn hisham ya ci gaba da cewa athani na biyu inna wa akhawatiha daga cikin annawasikh kalmomin da sukan shiga mu mutada da khabar su canja hukuncin mubtada da khabar din su inna din nan suna yin nasba ne ga mubtada khabar kuma sai su mishi rafa'a inna wa anna litakid inna da anna ana amfani da su wajen karfafawa watan karfafa hukunci da aka jingina ma mubtada in ka ce aljamalu a'warun innal jamala a'warun ka karfafa hukuncin makanta ne da ka jingina ma mubtada kun gani walakin na sannan harafin lakin na kuma lilisidrak ana amfani ne domin da ris- domin riskar da tunaninka zuwa ga abin da ake nufi kai tsaye ja'al auladu lakin a afwan kamar ka ce misali wa ma ramaita idan ramaita walakin nan laha rama ƙarfin jifan da iko da makamancin wannan da farar da abin da sakamakon jifan ya bayar wane ne Allah subhanahu wa ta'ala- subhanahu wa ta'ala ne لكن شيء كفر ka gani walakin shayatin kafaru kanka zaci suna kan hanya sun kafirce ma ubangiji Allah wa ka anna litashbih sannan kuma ka anna mana amfani da ita ne litashbih domin kamanta wani abu da wani abu aw dhanni ko kuma zato wa laita litamanni laita kuma ana amfani da ita ne domin buri fatan abin da yake yana da wahala kafin ya faru shine tamanni ko kuma ba zai iya faruwa ba kwata kwata wala alla litaraji la alla kuma ana amfani da ita ne domin fata fatan faruwan wani abin alheri ko kuma wani abin da ke zai iya faruwa awul ishfaq ko kuma tausayi ishfaq tausayi aw ta'lil ko kuma an nuna illa dalilin kaza dalilin faruwan wani abu fa yansibuna al mubtada to waɗannan adawat din yani inna wa anna lakinna ka anna laita la'alla ka guda nawa kenan shida sai su yi wa mutane su ba isman lahunna a matsayin ismi nasu wadda fa'anar khabar kuma sai su yi ma khabar rafa'a khabar lahunna a matsayin khabar nasu sharh malam ya ce athani watan shirki na gundarin karatun da ya kawo athani na biyu min nawasikhil mutada wal khabar daga cikin nawasikh na mutada wal khabar ma yansibul ma yansibul ismu yarfa'ul khabara shine dukkan sunan da yake ma a dukkan adawat na wannan nau'i da suke ma mutada nasba khabar kuma sai su mishi raf'a wa huwa sittatu ahrufin suni harufa guda shida ga sunan inna wa anna wa ma'anahuma at-tawkid ma'anan su shine tawkidi kun gani baka amfani da inna kun gane ko sai dan ka kauda ka karfafa magana sa'annan ka kauda shakkan mai shakka aljamalu a'warun sai wannan shakka anya to ai na ga yana ta tafiya ne yana cin abinci ta kowane sashi to don ka dinga ka- ka kau da wannan shakkan sai ka ce innal jamala a warun kun gane ko to taukidin da kai kayi ne domin ka kau da cewa ko shakka da wani zai iya sama ta kolo kan ce zaidun ka'imun zaidu yana tsaye thumma tudkhilu inna li ta'kidil khabar sai ka shigar da inna dan ka tabbatar da ka karfafa khabar wa taqrihi da kuma tabbatar da shi fatakul sai ka ce inna zaidan qa'imun inna zaidan qa'imun lalle zaidu yana tsaye wa kadhalika anna haka nan ita ma Allah illa annaha la budda an yasbaqaha kalamun ka kaulika sai dai ka sani ita anna dole idan za a yi amfani da ita to sai an samu wani magana ya ganye ta tukuna ma'ana ita inna takan zo a farkon kalma amma anna ba ta zo a farkon magana afwan inna takan zo a farkon magana anna kuma ba ta zo a farkon magana sai dai ta zo a cikin magana dole sai an samu wani wani magana ya riganya tukuna sannan sai a sami anna kaman ka ce balagani au a ajaba ne wani hau zalika nan ne ko? balagani annal khabara kadhibun misali bai bai kawo ba nan dai ya kawo ne kamar misali a ce a samu wata jumla ta riganye ta kama a ce balagani ko kuma a ajaba ne to ne ne ka na kawo nan misali balagani annal khabara kadhibun zai iya yiwa kawai da ka zuwa ka gama za ka yi magana da mutane shi ka ce annal khabara kadhibun to wani labari kake magana kai kun gani wani hau zalika da makamancin haka walakin na ita kuma lakin na wa ma'ana ha a listidrak shi ne riskar da fahimtar mai fahimta ko kuma kwakwalon mai sauraro zuwa ga abin da ake so a abin da ake so ya fahimta wa huwa taqayyudul kalami shine iyakance magana bi raf'i ma yutawhamu thubutuhu ta hanyar kauda abinda za a iya ɗimo cewa a tabbatar da shi watan ma'ana tabbatuwansa zai iya ɗamautar da mutane au na fi ko kuma koruntuwansa yugadu akan ce zaidun alimun zaid alim masani ne fa yuhimu zalika annahu salihun hakan sai mai sauraro ya ɗimauce da cewa shi nagari ne ake nufi fatakuli sai ka ce lakinnahu fasikun sai dai fasiki ne to kaga yanzu an dakatar da an dakatar da kwakwalwarka gabarin riskan cewa shi nagari ne kawai sai ka riski abin da ake son gane shine fasiki ne wata kullu kuma kan ce ma zaidun shuja'un zaidu ba jarimi bane fa yuhimu zalika haka sai dimautar da annahu laysa bi karimin eh shi ba mai daraja bane tunda an ce shi ba abin nan ne ba ba jarumi ne ba to sai ka ɗauka shi ba mai daraja ne ba a'a sai aka riskar da fahimtar ka zuwa ga cewa shi mai fahimta ne fatakoli suka ce lakin nahu karimun shi mai daraja ne wali wa ka annal tashbih anna ka anna kuma li tashbih watan kamantawa da kauli ka ka anna zaidan asadun kaman zai zaidu kaman kaman zaki ne haka anna harfu tashbih wa nasbin ko zaidan ismuha asadun khabaruha aw dhann ko kuma shakka ka kauli kamar maganinka ka anna zaidan katibun kaman zaid marubuci marubuci ne walita litamanni lita kuma litamanni ana amfani da ita domin guri fatan faruwa abinda gabanin ya faru akwai wahala matuka ko kuma ba zai iya faruwa ba fa huwa talabu talabun talabu ma la tama'a fi shine neman abinda ba a kwaɗayi watan ba a fatan faruwansa ka kauli sheikh kamar maganan wani dattijo da yake cewa laita shababu ya udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'al mashibu kai kai can tsufa abul atahiya kenan dama dai a ce dama dai a ce kuruciya ya dawo fa eh duk wanda ya tuna baya ta gani bai ji daɗin bana ba da ma dai a ce ƙuruciya ta dawo fa wata rana fa ukhbirhu sai in bashi labarin ma fa'al mushibu bi ma fa'al mushibu abinda furfura ko kuma tsufa yake faranwa irin na barnata jiki da sauransu to zaka iya daukan kaya ka taka daga nan ka tafi fada wata rana fa ba zai iya tafiya ma daga nan zuwa fadan ba zai yi ba ka gani tafiya daga nan ba zai yi ba Allah ka samu na yi asa'a kaga laita shababa shababa shine ismu laita ko yaudu yawman jumla ce fi'iliya fi mahalli raf'i khabari laita aw ma fihi uslun ko kuma faruwan abin da yake neman faruwan abin da yake akwai wahala cikin faruwan sa ba zai yiwu ba akwai wa mai wahala ne matuka ka kaulil mu'dimul ayis kaman wanda ya rasa wani abu al ayis mai ɗebe mai ɗebe kewa laita likin tarin minin zahabi kai cuna da ma dai a ce ina da wani yanki na, zinari fa kun gani? to nan gashi abinda ya kawo ya kawo abinda ke latama a fihi ai fihi fihi usurun ko kuma huwa mustahil huduth mustahilul huduth abinda ke gaskiya ko wani ta ci ne a ce ya faru wala alla la'alla kuma litarji na fidan fata wa huwa talabul mahbubi shine neman abin da ake fatan ya faru wata abin da ake so ya faru al mustaqrab wanda yake abin kusantarwa ok abin al mustaqrabi husulu wanda yake faruwansa abin kusantarwa ne fatan wani abu ya faru a nan kusa a nan kusa ka kaulika da Allah ya rahamuni to ina fata Allah ya ji kaina aulil ishwa ko kuma ta sayi huwa tawakkul makruh shine tunanin faruwan wani abu wanda yake wanda yake mara kyau ka kaulika la Allah zaidan halik kai a sarki to ila zaidu zai halaka wali ta'lil ka kauli ta'ala da kuma ta'lili illa faƙula lahu ƙaunin layyana ku faɗa mashi zance mai taushi la'allahu ya tazakaru ko ya yi tunani kaga yin tunanin nan ai illa ne wajen mene na'am lakin ya tazakar likai ya tazakar ko ai likai ya tazakar ma'ana domin ya yi tunani nasu ala zalikal akhfash malam akhfash shine ba da wannan nasu in Allah da akwai wani littafi da irin wani kutai da zamu karanta shi ya an tattaro mal tarihin malaman nahwu ne to duk muna ganin su a ce siwoyi a ce akhfash a ce az-zajaji a ce mubarrid a ce al-asma'i to suwaye to shine aka dan tara tarihin saka a takeice a takeice a takeice irin gwagwarmayar da suka yi so za mu yi gwagwarin mu ga mun fitar da shi sai mu ji masu littafi fitar da shi hamburg ya za su yi mana Allah ka samu dace in lam taktarin bihin na mal hijaziya amma inna na shukran amma fa da sharadi inna da anna suna yin nasaba ga mutada ko khabar su mishi rafa'a to amma fa da sharadi in lam taktarin bihin na mal hijaziya idan ma harfiya shukran idan ma wacce take harfi ba ta haɗu da su ba kenan idan ma ta haɗu da su za ta kare su gabarin aiki ko nan ne za a sami kaf wa makfuf ko kafa wa makfufa na hau misali innama allahu ilahun wahid da babu inna sai a ce inna allaha ilahun wahid a yi nasu ba ga lafafin jalala amma da kawo ma sai aka ce innama allahu ilahun wahid illa laita sai dai banda idaita fa yajuzul amrani za a iya zuwa da ma kuma za a iya zuwa da ta aiki kuma zai iya yiwa ba za ta aikin ba laitamal mataru laitamal matara shar inna ma tansibu hadhihi al-adawatul asma wadannan kalmomin suna yin nasma ne ga suna wa tarfa'ul khabar kuma sukan yi rafa'a khabar bi sharri alla tuktarana bihinna taqtarina bihinna ma al-harfiyatu da ma da sharri kada ma ma wacce take ita harfi ne ta hadu da su fa in kana bihin da idan ta hadu su batal amaluhun ayyukin su ya lalace wa saha dukhulihinna ala aljumal fi'liya kuma ya ingantu shigansu cikin mu- cikin jumla fi'liya wato ma'ana ya iya ingantu a gansu a farkon jumla fi- fi'liya a kuma- da kuma jumla afwan wa saha dukhuluhunna shigansu ya ingantu ala aljumal fi'liya zuwa ga- a cikin suna a cikin jumla fi'liya watan za ka iya samun inna wa anna a jimlolin da suka fara da fi'ili inna qala Allah ta'ala Allah ce qul inna ma yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid gashi nan ko ka annama a qul innama kaga aka ce qul sai aka sami ne okay inna nan masha Allah kaga inna ma yuha ilayya ga ma nan ta shiga mata suka ce kafa wa makfufa na'am wata sai mene wa saha dukhuluhunna ala jumal fi'liya qala Allah ta'ala Allah ya ce kul inna ma yuha ilayya annama huwa ilahun wahid haka ne ko
إنما ده أنما annama ilahukum ilahun wahid ne wa kala ta'ala Allah kuma ce ka annama yusaquna ila al-maut kaga ka anna lil istidrako ma suka ce kafa ka ana shi ita ce makufa makufa din jihar lawan ka anna ma yusabu ne ilmauti kai ka ce ana jin su zuwa ga mutuwa kaga ka ga ma nan ta shiga maka anna fa wallahi ma qala shayar me waka yana cewa fa wallahi ma faraktum ma faraktukum ta qaliyan lakum Wa- walakin walakin ma yabq ma
يقدر
walakin ma yuqda fa sawfa yakunu yana yana abin nan fa wallahi me waka ke cewa ina nutse muku da Allah ma faraktukum ba wai na rabu da ku ne ba qaliyan lakum ina mai kin ku ba qala inni li amalikum min alqalin akan mancan ma wadda aka rabuka wa ma qala to ba na rabu da ku ne ba don kaliyar lakum wadin ina muku ina kinku ba
لكن
no Wala- wala- walakin ولكن walakin na ma yuqda sai dai abin da aka aka hukunta ba sau kai kun shi zai zama wannan na nuna mana fa wallahi ma faraktukum ina rantse muku da Allah ba wai na rabu da ku ne qaliyan lakum din ina mai kin ku ba walakin na ma yuqda sai dai ku sani fa abin da aka hukunta fa sau bai kunu dole ne faru dole ne faru to kaga malin ya kafa mana hujja da wannan baitin da cewa mene Wala- walakin na ma yuqda fa sawfa yakunu kaga kaddaran ubangiji a walakin na ma yi ku za fi sofa ya kunu a kaddaran ubangiji ba mai iya mai da ita to
كرمك الله وأن النواسخ
hmm, نواسخ المبتدا والخبر na'am yanzu ya zan fassara nawasif daga nasifin nasku shine sharewa nawasikh watan ka ce kalmomi da suke canja hukunci na mutu da kaba wa qala al-akhar kuma wani ce a id nazaran ya abda qais la'allama adaa'at laka an-nar al-himar al-muqayyada haki ina jifin shi ne mallan da mugan kalmomi da da batsama a id nazaran ya abdu kais ya kai abdu kais ka sake mai da kallon ka a hanga ya abdu kais a id nazaran ka maimaita wato ka ka koma da nazarin tunaninka ya abdu kais ya kai abdu kais wannan jumla ce mu'tarada la'alla ma adaa'at laka an-naru la'alla ma ko tare da fatan adaa'at laka an-naru al-himar al-muqayyada wuta za ta iya haskaka maka jaki da aka daure shi wai ma'ana yana zargin shi ne yana kuma goranta masa ina mai zambo da usulubi mafi falfasha ina nuna shi mutum ne wanda yake yake yin zane da jaka da jaka ina ne shahid mu la'allama na'am Ah, wa yustatna min halaita amma an cire laita daga cikin wannan hukunci na cewa idan ma ta zo sai ta hana inna da anna aiki sai ta takufu kuma anin amal ko lafzan wa inna ma takunu baqiya ita ma ma'ama ita laita takan zanto tabbatacciya tare da ma alaktisasi ha bil jumal bil jumal lismiya duk da cewa ita ma Hmm, ina ne alaktisas ya habil jumul bin jumul ismiya duk da cewa ta yana kebantuwa da shigan majimla ce ismiya ita ma ba fala yuqalu laita ma kama zaidun ba za a ce laita ma kama kun gani ga mako sai aka ce kama kaga wannan jimla ce ifiliya yi falizalika abu kawo al'amalaha don haka ne suka tabbatar da aikinta wa jazu fi hal ihmal suka halasta jefar da ita hamlan ala ikhwati kana domin an dauke ta an iji ta an hamlan ala akhawati kana saboda an sa ta cikin akhawati kana yan uwan kana ba afwan afwan falizalika abqau amalaha hadin haka ne suka tabbatar da suka tabbatar da ayyukan aikin wace laita wa ajazu fi mal fi hal ihmal kuma suka hadasta ihmalinta zuwa da ita ba tare da ta yi aiki ba lafazan hamlan ala ala akhawatiha domin an dauke ta an ije ta tare da yan uwanta wa qadru ya bil wajhani qawli sha'ir hakika waka mai waka ruwaito shi da fuskoki biyu قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا قالت قالت ألا ليت ما هذا الحمام هذا الحمام لنا إلى إلى حمامتنا أو نصفه فقد قالت سيدتي ألا ليت ما هذا الحمام لنا كيشو wannan tattabin da ma namu ne fa ila himamati hako afwan qalat alalaita ma hadha alhamamu lana tace kai cu da ma dai wancan tattabarin za ta zama namu ne fa ila ila hamamatina in hada ta har zuwa ga tattabarin mu sai zama biyu au nisfuhu ko kuma rabin sa kawai faqadi kawai wannan faqadi kadi din nan zai iya yiwa ismu fi'il ne bi ma'ana yakfi hakan ya isa to kaga shahidinmu ina ne laita ma hadhal hamamu lana laita ma hadhal hamama lana bi raf'il hamam wa nasbihi wa qawli mal harfiya ihtirazun an mal ismiya dan ce maka ma harfiya na tsare maka ne kada ka dauka ma harfi ake nufi fa innaha la tubdilu amalaha saboda ita ba ta bata aikin ta wa zalika ka kauli ta kauli qawli ta'ala kan fadin Allah madaukin sarki inna ma sana'u kaidu sahir fama hahuna fama huna don haka kaga ma'anan ismun tana da ma'anan suna ne bi ma'anar lazi tana da ma'anan allazi ne wa huwa fi mawdi'i nasbin amma ta zo ne gurin gurin yin nasba wa sana'u sila wa la'id mahdhufun lamirin da ke kuma zuwa ga ita shahararre ne wa ka- wa kaidu sahir sai zanto khabar ne wannan wal ma'ana ma'anan maganan shine inna din innal ladhina sana'uhu innal ladhi sana'uhu lalle abin da suka aikata shi kaidu sahir ba wani abu ne ko makircin masu sihiri ne kawai to insha Allah sai mu dakata na abinda Allah ya ba mu iko mu kai daidai Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik